ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله. darasin da muka yi na karshe mun ne a karshen magana akan al-huruf muka ce wa jami'ul huruf mabaniyya yau za mu tashi akan wal kalamu lafzun mufid wannan shi ne darasi na nahu al kalamu lafzun mufid لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك فالأول نحو رجل وفرس والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب المقدر بقولك أنت ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به فنحو قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام لأنه إن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ wato yau zai shiga bayani dangane da menene alkalam zance sai ce alkalamu lafzun mufid wato shi abin da ake kira zance shine lafazi wanda yake mufidun mai amfani lafazi mai amfani to kaga cikin cewa lafazi wato an faɗi lafazi don a cire ne abinda duk ba lafazi ba kamar ishara da hannu wannan lafazi ne kamar rubuta sanarwa akan allon rubuta sanarwa wannan lafazi ne to a wurin malaman na hau isharar hannu da rubutun sanarwa ba a kiran shi da suna zance dan dole sai ya zama lafazi an gane ko sannan bayan ya zama lafazi dole ya zanto ne mufid dan ta iya wa ya zanto lafazi lakin na gairu mufid kamar ɗaya ɗayan kalma wadda bata cika jumla ba wannan ba a kiranta da suna mufid kamar kawai in ce kitab fa lafzul kitab lafazi ne lakin hal huwa mufid law annani qultu kitab aw qultu zaid aw qultu masjid aw qultu as-suq kullu hadhihi alfaz lakinnaha ghairu mufida لأنها لا تفيد kun fahimta ai shi ne ce lamma an haifin kaula fil kalimati wa qasamha salasa yayin da na kammala maka zance dangane da kalma da kasusuwan ta guda uku shine al is wal fi'l wal harf me ya biyo baya shara'atu fi tafsir kalami sai na shiga fassara me ake kira da al kalam fa zakartu annahu ibaratun an al-lafz al-mufid sai na ambata cewa shi abin da ake kira alkalam shine dukkan wani lafazi mai amfani wa na'ani bil lafzi abinda muke nufi da lafazi kuwa as-sautal mustamila ala ba'd al-huruf a samu sauti wanda ya kunshi wani sashi na haruffa yin lokacin da kace kitab hadha sautun mustamil ala ba'd al-huruf wa hiya al-kaf wat-ta wal-alif al-mamduda wal-ba haka lokacin da kace qara'a هذا صوت اشتمل على بعض الحروف وهي القاف والراء والهمزة وتؤتم لفظي وندي بشوى الأنصى حرفة أو ما هو في قوة ذلك ko abin da yake daidai da ƙarfin haka wato shi ba sauti bane da ya kunshi haruffa amma yana da ƙarfi na dab da sautin da ya kunshi haruffa fal awwal misalin na farko shine as-sautu mustamil ala ba'd al-huruf kamar kace rajulun wa farasun wasani nabi wato shine ma huwa fi quwwati zalika ka dhamir al-mustatir fi nahwi idrib izhab al-muqaddar bi qawlika anta lokacin da mai zance ce da kai idrib huwa ya amurka bid-darb izhab huwa ya amurka بالذهاب كلمة اضرب وأن صوتي ده مشتمل على بعض الحروف وهناك صوت آخر معه لكنه غير ظاهر وهناك لفظ آخر لكنه غير ظاهر مقدر يقدر بأنت to wannan anta din duk da baya fitowa fili ba a gan shi ba to amma dai daidai yake da anta din da take fili ta fuskar ma'ana tunda zancen ba zai bada ma'ana ba sai an kaddara mai anta din to duk abin da zance kuwa baya ginuwa sai da shi ko a rubuce ko a kaddare to da shi na kaddarawar da shi na rubutun ya zo mai matsayin su daya wajen fa'idantar da zance abin da yake so ya ce wa na'ani bil mufid da muka ce zance mai fa'ida yana nufin ma yasihhu al iktifa'u bihi shine duk abin da a iya yin shiru a kansa kuma ya zanto ma'ana ta cika fa nahnu qama zaidun kalamun idan mai zance ya zo ce qama zaid wannan ya zama kalam limaza li'annahu lafzun mufid lafzun li'annahu istamala ala ba'd al huruf wa mufid li'annahu takawwana min kalimatayn wato idan mutum ce kama zubin ya zama kalamun da annahu lafzun ya sahu al-iktifa'u bihi zai iya wa ya inganta a wadatu da shi amma wa idza katabtu zaidun qa'im idan na na rubuta akan allo ko a jikin takarda na ce zaidun qa'im masalan misali fa laysa bi kalamin wannan kan bai zama zance ba li'annahu wa in sahha al-iktifa'u bihi domin koda ya inganta a iya tsayawa a kansa lakinnahu laysa bi lafzin sai dai bai zama lafazi ba dan baki bai furta shi ba su abin da suke kira da lafazi dole abin da baki ya furta ba abin da alkalami ya rubuta ba ba abin da hannu ya ishara zuwa gare shi su malaman nahawu wanda ita ce kaidar su ba sa cewa lafazi sai an sami wato abin nan kalma da ta kunshi harufa wanda baki ya furta ta amma dan an rubuta ta to wannan ba zai wadatar ba وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ هكذا ذاك يبا wani ishara cewa zauna ko kai masa ishara cewa tashi to dukkan wannan baya zama zance a wurin malaman nahu dan bai kunshi kalma wadda ta ginu akan haruffa ba da haka da ke da zarar mun ce alkalam menene alkalam a wurin malamai اللفظ المفيد وسمي لفظا لماذا؟ لأنه اشتمل على بعض الحروف وسمي مفيدا لماذا؟ لأنه يصح الاكتفاء به wanda kuma shine mai ajiyar yake cewa ya hasu sukutu alaihi ko ka ce sifin iktifa'u bihi a dan a bisa ga yaren ibn hisham ko ka ce ya hasu sukutu alaihi a bisa ga yaren mai ajiyar duk da ma'anar da yake وأقل إتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد yace mafi karancin abin da zance ke ginuwa kan itilafuhu ma'ana ginuwar zance kuwa mafi karancin tattaruwar zance yakan tattaru ne milis mai ne sunaye guda biyu lokacin da kace zaidun qa'im kaga zaid suna ne haka kuma qa'im kuma suna ne ko kuma mu ce ne banda wannan in ba wai sunayen nasu ba ina nufin wata jumlar wadda ta gina kan sunaye guda biyu eh eh eh Allahu rabbi bai zama kalma guda biyu ba domin lokacin da kace Allahu rabbi kalmomin guda uku ne idan kace Allahu rabbi kalmomi uku ne kaga Allahu lafazi daya rab lafazi na biyu wannan ya din lafazi na nawa lafazi na uku kaga ya zama kalma uku eh Allahu akbar lafazin Allahu akbar Allahu akbar wannan kan kalma biyu eh Muhammadun Rasulun shi ma kalma biyu eh ko me eh الدار واسع ko ka ce wasi'un ko ka ce wasi'atun domin addar yakan zama muzakkar kuma yakan zama mu'annas kana da dama ka ce addar wasi'un kana da dama ka ce addar wasi'atun duk yayi a larabci kaga ita dai wannan kalma biyu ce kalamun ta'allafa min ismail kalamun tarakkaba min ismail ko mutum eh ban المسجد ايه مفتوح المسجد مفتوح wannan ma zance ne da yake na kan kalmar المسجد مفتوح جميل duk da wannan misalai ne na zance da yake na kan ismail suna guda biyu domin addaru ismun wasiun ismun muhammadun ismun rasulun ismun allahu ismun akbar ismun almasjid ismun wa maftuhun ismun kan kowanne sunaye ne guda biyu aw fi'lun wasmin ko kuma zancen da ya gino akan fi'ile da ismi ka kama zai kamar ka ce kama zai wato zai biya ta kaga nan mun kama ya zo ne fi'ili zai ya zama ya zama ismi ta'allaba min fi'lin wasmin banda wannan misalin ta kamar ne a dai za a rufe eh ja'a zai yayi ja'a فعل زيد اسم اها بجوا ايه ذهب ابراهيم جميل جدا ذهب فعل ابراهيم اسم قومي جرى علي جرى فعل علي اسم جميل قومي جاء محمد قومي ايه قرأ إبراهيم جميل وانا ما فعل واسم لو كنت انك تشر أحب السفر بيبا دومي اذا كنت أحب في إليه دون انا بقاتل فائل وانا فائل انا قدر كده انا sannan sai a zo mai a safar mu kuma muna san fi'ili da ismi ne kawai kaga nan kai ya zama fi'ili da sunaye guda biyu wanda wannan idan ka faɗi wannan wato baka ansa tambayar ba kenan ومثلين ايه اذن مؤذن جميل جدا من كلام صلى يا كلام صلى ولا يا اسم بفعل يجين كم مثلين بالجمع درس المعلم لوكتين da kace درس المعلم idan muka tambaye ka me kake nufi da wannan ma'anar da Hausa kana nufin me to kaga kuskuren kenan dan ka iya furta wani abu gashi larabcin yayi kyau amma in ka tashi ba da ma'ana ya zanto wani abu kike da dai idan kace malami yayi darasi ma'ana ya karantar da mutane ko ba kanka mutum yin to idan ko wani ne kike miki dai kace darrasa darrasa al-muallim dole ka kawo at-talamin ko ba ko darrasa al-muallimu at-talamin amma lokacin da kake darasa shi ne karatu da kai ba wani ya karantar ba anan ka kai cewa darasa salih dalibin yayi karatu ko darasa daris mai darasin yayi karatu amma idan kana son ka bada ma'anar ya karantar to suka ce sai da kace darasa mudari idan sai zanto me yudarrisu amma lokacin da kace darasa mudari idan sai zanto me yadrusu kaga shi yake yin karatu da kansa an gane ku shi yake yin karatu da kansa ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون انتم بانفسكم kafin janar yau da kyau idan mutum ce da rasa talib yayi sai ne ne wannan wannan kuma ismi ko ne kuma tajajar qaum wato mutanen sun yi jayayya ko sun yi fada shine tajajar qaum wannan ma fi'ili ne wannan ma ismi ne wannan yayi ko ne ban eh haraban gulam ya yi haraba wato ya gudu kenan wannan fi'ili ne wannan izini ko nan da ya magana mai kace eh ballagar rasul kun da babu ne da da ba kawo kenan dan na kuma dan za ka kawo irin wannan ko ko me dan da wannan ba ma ce wannan bari ma ce ka mun magana ko mu ce ne eh sakana ذكر بالذال هذا ذكر الطالب بكده نجي تفكر معناه fada miji me kake so ka faɗa ta fuskar ba da to sai dai ka san alif kenan zakara talib kaga yayi kenan haka zakara talib zakara fi'li at-talib ismi ko me eh ban ji ba sara al-gubar yayi sara al-gubar wato kula ta tashi wannan sara fili al-gubar ismi ko ne izhab yayi kana nufin cewa izhab din fili ne akwai anta da za a kaddara anan mun wannan da ya kawo na ajiye ballagar rasulu fi'ili ne da ismi amma kuma tun da fi'ili da ismi kawai muke bukata idan ka kawo wannan baka ci ba dan saboda ballaga fi'ili ne wanda yake muta'addi yana bukatar mu kawai bihi masu yanzu lokacin da kace ballagar rasulu manzo ya isar sai ka faɗi mai isar tun da fi'ilai guda biyu ne ko dai fi'ili ya zanto muta'addin wato fi'ilin da yake bukatar mu kawai bihi masu ko kuma fi'ili ya zanto lazim wanda ba bukatar mafula bihi masu duk lokacin da aka ce kawo jumla wanda ta gida kan fi'ili da ismi to ya kamata fi'ilin da zaka kawo ya zaune lazim ba muta'addi ba da ka kawo muta'addi to kai kuskure dan sai dai zanto jumla wanda ta gida kan fi'ili da ismail kenan dai zanto fa'il dai zanto me mafula bihi amma aka ce kawo jumla mai fi'ili da ismi kaga dole ka kawo jumla da suke fi'ilin da menene lazim yanzu nan idan kace ban nazar rasul wato mutum yayi kuskure haka da za ka zo ka ce akalar gulam nan ma mutum ya yi ya yi kuskure saboda me akala yana bukatar me mafi'ulan bihi mansub dole abu din ya ci dole mutum ya ce at-ta'am ko da abin da ya ga dama shine zai faɗa dan ma kana ce abballagar rasul dole a ce me ar-risala manzon ya isar da manzanci sannan jumla ta zama cikakkiya ina fara kuma ita to da kyau wato dai wa aqallu tilafihim min ismayn ka zaid qa'im aw fi'l wasl ka qama zaid sittun wato surar ginuwar zance sura ce da sura ce da ce siffofi ne ginuwar zance sifa ɗaya ɗaya guda nawa shida ga sanar zai kawo su kowanne ɗaya ɗaya وذلك لأنه يتألف من اسمين وده زنتي يجلو أكان سونا يقول أو من فعل وسم ko suna da fi'ili fi'ili da suna aw min jumlatayn ko zance ya gina daga jumloli guda biyu aw min fi'lin wa ismayn ko fi'ili da ismi aw min fi'lin wa thalathati asma ko fi'ili da sunaye uku aw wato fi'ili da sunaye guda biyu can nan wurin kuma aw min fi'lin wa thalathati asma fi'ili da sunaye uku aw min fi'lin wa arba'ati asma ya zama sura ne kenan kan sura eh ست سور ست سور wato yana so idan na faɗa ku kai larabcin na ce kan sura wani ce shidda ke lafi dole ka ce sittu suwar wato ba za ka ce ba sittatu suwar sai dai ka ce sittu suwar saboda suwar din nan wato jam'i na sura to duk lokacin da ya zanto cewa abinda ake kidayawa namiji ne to kaga ta tana shiga cikin lamba din cikin al'adar إذا كان المعدود مذكرا فلا بد من دخول التاء في العدد وإذا كان مؤنثا لا بد من نزع التاء في العدد من العدد إلى ماذا أنت أنت مثال أولاد جمع يعني ولد ولد يا زلمة كده مذكر كما مؤنث بنات جمع يعني بنت مذكر ne ko mu'annas mu'annas kutub dan ne ne kitab kitab muzakkar ne ko mu'annas idan kuma ce madaris dan ne ne madrasa muzakkar ko mu'annas mu'annas jamil wato wani muzakkar wani mu'annas ina ga ta muhimmanci to a nan gurin wannan madaris din tunda mu'annas ne ina so in ce makarantu biyar a nan ne zan ce zan ce hamsa ko kamsatu kamsu kamsu madaris ko kamsatu madaris yawa kamsu wato ba tare da ba saboda ne saboda ba al'adu mu'annas ne dole sai mu cire tatin daga cikin al'adar لأن المعدود مؤنث أنا من كتب ina so in ce littattafai guda biyar sai ce ne eh kan sattu sai in kawo tawul a nan gudun saboda ne li'annahu muzakkar idan na zama ta aulad su ma zan ce guda biyar sai ce eh hamsatu aulad saboda me walad muzakkar ne amma nan wurin bana tunda mu'annas zai sai ce me kamsu bana kamsu bana rike wannan da yawa har malamai zaka suna kuskure a ciki da yawa har malamai a manyan makarantu dole dan dai ma'adud al-ma'adud shine wannan wannan kuma shine ne adam fa idza kana al-ma'dud mu'annasan fala budda min tadhkiri al-adad wa idza kana al-ma'dud mudhakkaran fala budda min ta'nif al-adad kun gane ko yu'annasu al-adad idza kana al-ma'dud mudhakkaran wa yudhakkaru idza kana mu'annasan wannan ita ce wato ka'ida din kenan kun fahimta ai صور تعليف الكلام ست وذلك لأنه يتألف من اسمين واحد كده فوق أو من فعل واسم نعم كده أو من جملتين ثلاثة أو من فعل واسمين أربعة أو من فعل وثلاث أسماء خمسة أو من فعل وأربعة أسماء إلى فدان فهمت هذه صور تأليف الكلام هي الصور التي يتركب منها الكلام أما أتلافه min ismail falahu arba'u suwar zance ku yadda yake ginuwa daga sunaye guda biyu to yana da surori guda hudu shi kadai igdaha an yakuna mubtada'an wa khabaran sunayen guda biyu su zanto mubtada ne da khabar kamar zaidun qa'imun kamar alkitabu mufidun almadrasatu wasi'atun almasjidu maftuhun kun gane ku الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر ko zan to mubtada ne da fa'ili wanda ya toshe matosar da khabar ya kamata a kawo kamar ka zo kace aqaimu lizaidan zaidun guda biyu kuwa a tsaye suke aqaimu lizaidan wato kaga a hamzatul istifhami qa'im ya zo ne mubtada الزيدان فكتي فائل سد مسد الخبر فائل سد مسد الخبر وإنما جاز ذلك يا هلت wannan kace gashi mubtada ne da fa'ili sadda masaddal kamar saboda me li'annahu fi quwwati qawlika domin karfin sa tafkir ma'ana daidai yake da maganar ka cewa ayaqumu zaidani ayaqumu az-zaidani وذلك كلام تام wannan ko zance ne cikakke la hajata ila shay'in baya buƙatar wani abu dan a cike shi fa kazalika hada dan haka wannan din ma sai zanto zance cikakke to anan gurin yana da kyau in muku bayani da zaku duk inda kaga ismul fa'il kamar al-qa'id ismul fa'il al-katib اسم الفاعل الجالس اسم الفاعل القارئ kimanin yana ismul fa'il domin suna ne da yake nuna wanda ya aikin domin asalin alqari daga menene qara ya karo alkatib daga kataba ya karo alqaim daga qama ya qumu aljalis daga jalasa yajlisu da haka idan aka ce aljalisu shi mai yin zama kenan kaga suna ne ne na fa'ili na wanda ya aiki bukada shi ismul fa'il a dahawance a sarfance wato daidai yake da fi'ili yadda da za ka ce ya karau ya kudu ko ya ƙuru ko ya jinisu lokacin da ka fita waɗannan lafuzza kowanne ka fita nan yana buƙatar mai fi'ili ne yana buƙatar mai fa'il ba min fi'ilin illa wa yahtaju ila fa'il to haka shi ma alƙari'u sai ya zanto daidai yadda fi'ili yake haka yake ismul fa'il yadda fi'ili yake bukatan fa'ili haka ismul fa'il yake bukatan me fa'ili fa'ili ya za ku ce fi'ili haka yake bukatan me fa'ili dole dan kace alƙari'u kace ismul fa'il to ismul fa'il din shi kansa ya tafi ila fa'il sai a kaddara masa fa'ilin sai ya zanto da mai mustatir taqdiruhu huwa al-katibu huwa al-qa'imu هو الجالس هو وتنتكة القائل اسم الفائل أنغانفه وفائله ضمير مستتر تقديره هو إلى فاتكم فهمت to abin da yake so ya ce a nan wurin tunda qa'id ya zanto ismun fa'il sai zo shi a qa'imun zaidan kaga nan adam hadisin istifham ce la mahalla lahu min al-i'rab sai zanto qalin menene mubtada mubtada to tunda mubtada ne ga kuma ismun fa'il ne yadda fi'ili yake bukatar fa'ili shi ma haka yake bukatar ne fa'ili da haka idan muka kawo sunan zahiri a bayansa sai mu ce masa kabar ko mu ce masa fa'ili ne wannan ismul fa'il din fa'ili fa'ili ne amma sadda masaddan kabar ya toshe wurin da kabar ya kamata ya zauna ina fata an fahimta da haka nan mun dole da kace kayan sai ka ce me mubtada az-zaidan sai ka ce me fa'ilun sadda masaddan kabar limaza la'anna fa'il din ne ismul fa'il ne qa'id wa huwa yadawtu bi hataf ila fa'il ba ka da ka kawo suna a bayansa ba zai zama kabar ɗinsa ba sai ne zanto ne fa'ilinsa idan ya so sai a wajen li'irabi sai ka ce fa'ili ne amma wurin da ya zauna wuri ne da me ya kamata ya zauna wajen kabar to shine abin da ake nufi ina fatan kun fahimta yawwa to wannan shine dai abin da yake nufi a nan gurin ka ga kenan lokacin da yake da kai amma tilabu min ismail shi suna ai ita jumla ta ginu ko zance ya ginu daga sunaye guda biyu to wannan sunaye guda biyu sun kai yana da sufa har guda na har guda hudu sufa ta farko yace ne an ya kuna mubtada'an wa khabaran ya zanto sunayen guda biyu ɗayan su mubtada ne ɗaya ne khabar ɗaya kenan aw an ya kuna mubtada'an wa fa'ilan sadda masaddal khabar wa zanto sunayen guda biyu na farko ya zama mubtada na biyu kuma ya zama ne fa'il sadda masaddal khabar sai ka misalin sanahu aqa'imun zaidan sai ce wa inna ma jazu zalika ya halatta a larabci a ce hakan li annahu fi quwwati qawlika ay yaqumu zaidan dan idan ka ce a sa'ib ka kawo ismul fa'il inda zaka ce ka kawo fi'ili a wajen ma'ana zaka canja ba ka canja ba a cikin sa a ce da ismul fa'il yake aiki irin na irin na fi'ili kuma ya zanto ya hataju ila ma ya hataju ilayhi fi'il domin ba nan mun idan aka ce a ka'imun zaidan ko tire a ka'imun zaidan a katib أكاتب الزيدان أكاتب كلمة اسم من هو؟ عند ذاك الحكمة أيكتب الزيدان ما يعرف ده أجالس الزيدان أما من هذا الشيء الثاني أيجلس الزيدان ما يعرف ده إيه؟ هذا الجواب أشيء كده اسم الفاعل هنا أيجي إلى النبي إلى المسئلي أنا كده إلى المفاعلي yana yana yake irin da fa'ili sannan kuma izinin fa'ili hataju ila ma yahtaju ilayhi al-fi'l da abin da fi'ili ke bukata shine fa'ili to shi ma ismin fa'ili yana bukatar ne fa'ili ke mun gama da wannan الثالثة سورة أكو أن يكون مبتدأ ونائبا عن فائل سد مسد الخبر ko ya zanto sunan na farko ya zama mubtada sunan na biyu ya zama mai fa'ili amma sadda masaddan khabar wanda ya tushe wurin da khabar ya kamata ya samu na'ibu fa'il kai wa na'ibu fa'il ya zanto na'ibul fa'il ne sadda masaddan khabar nahu mai amadrubun zaidan an gane ko amadrubun zaidan wannan ma yana bukatan wato bayani dan akwai kun dai mai wannan a'a ba yanzu kuma idan wannan ne muka fahimta ba to me kake tambaya kamar ana kaddara fi'ili a bayan fa'ili aha a gaban ne waye ce haka waye ce ana kaddara fa'ili zai dan shine ne shine fa'ilin fa inda an kawo kayan din ba a kawo sunan zahiri ba to dole za ka kaddara wannan shine ake nufi na wace ta uku ta mun ce mun ce za mu halala hannun irab za ka yi mutum irabi ne shi kenan za mu halala hannun irab sai aka ce ta gefe guda sai aka kawo kayan da zan sun mutu da kai tsaye to wannan na uku shi da yake bukatar shi ma bayani an ya kona mubtada an sunan na farko ya zama mai mubtada na biyu zanto wa na'iban an fa'il na'ibul fa'il sadda masaddal khabar wanda ya toshe wurin da khabar ya kamata ya zama na hawo kamar kace a madrubul zaidan zaidan guda biyu an dake su ne dukan su aka yi ne su zaidan guda biyu lokacin da kace a madrubul zaidan kun da istifhamu ce sai zanto madrubul shi ne مبتدا sai zan so azaidan ya zama na'ibu fa'il sadda me yasa shi ba ce masa fa'il ne ta ce masa na'ibu fa'il to wannan kullu da mazrubun ba ismul fa'il bane ba ismul ne ne ismul maf'ul ina fata an fahimta ismul maf'ul ne da haka wannan sai zan so na'ibul fa'il domin a nan gurin inda za mu cire wannan mu kawo fi'ili da sai mu ce ne ayyudu rabu zaidan ayyudu rabu azzaidan kaga ne ya zama yudrabu tunda yudrabu ne kaga wannan fi'ili ne mubani al-majhul azzaidan sai zanto ne na'ibul fa'il to kuma tunda ismul maf'ul ne kaga a nan gurin kenan nan ma azzaidan sai zanto ne na'ibul fa'il shine sai auna an yakuna ahaduhuma mubtada'an wa thani na'iban am fa'ilan sadda sadda khabar an gane ku domin asalin bai dana a cikin wannan tarkibin ya kamata ya zanto ba wannan bihi mansub amma tunda an shafe fa'il sai aka za kudin sai suka zanto na'ibul fa'il domin az-zaidan hum allazina waqa alaihima allazani waqa alaihima ad-darb ad-darb waqa alaihima an gane ku idan ad-darb din an shafe shi إلى زنتو أصلا زنتان أيضرب المدرس الزيدين هنا فتاة مهمة الزيداء المدرس هنا زنتو شنو ليه؟ فاعل الزيدان هنا زنتو ليه؟ مفعول به لوكتين da aka shafe al-mudarris kuma aka gina fi ne zanto bane da majhul az-zaidan sai zanto ne wato naibul fa'il kenan ina fata an fahimta ban ji ba zaidai ne zama kun gane ku to a nan wurin kaga wato kenan zaidan ya zama naibul fa'il jamil الرابعة سورة هدو أن يكون اسم فاعل أن يكون اسم فعل وفاعله هو زمتو اسم الفعل ليه كومي fa'il ismul fi'il kaga shi ma ism ne sai ya zanto shi ne mubtada an gane ku wa fa'ilahu da kuma fa'ilinsa kamar mai hayhata al-aqiqu fa hayhata ismu fi'lin wa huwa bima'ana ba'uda wal aqiqu fa'ilun bihi ina fata an fahimta to ismul fi'il ko ai mun yi magana a baya bai kamata ma a ce na bayyana muku shi ko ya kamata in tambaya me ismul fi'il inda mun yi shi a baya me ismul fi'il ina jin ka wala drama eh na dallala hadathin eh ولم يقترن بزمن آ يا زعما تدل على حدث ولم يقترن بزمن باكي بتعريفه سبحانه نعم ما فيك يدل على يدل على ما نفعل ولكن لا يقبل wannan tarkibin ka ne kai da kanka aha mun karanta ta baya cikin littafin ba kuma zakara ne shine dalili me ne sun fail ina jin ka هو من هو اسم هو اسم ولكن لا يقبل صورة الاسم ولكن لا لا يقبل صورة الاسم وانا ما تركيبك لذاك كذا نعم وما دل على حدث ولكنه لا يقبل علامة من علامات الاسم to yanzu ku buɗo inda ismul fi'l yake a cikin littafin eh ban ji ba ba ji ba ba mu yi haske na mulma ku dai buɗa ka daina musu ya kake musu haka da gaggawa ka daina korewa na fahimta amman da ya zanta kai ku buɗo shi idan tabbatar mini magana kai ita mulki ya kake musu malam duk inda aka yi maganar fi'ili duk inda aka yi maganar fi'ili sai an yi maganar ismul fi'il idan yi maganar fi'ili ma za a maganar ismul fi'il ma zai din idan yi maganar fi'il al'amri za a maganar ismul fi'il al'amri idan yi maganar fi'ili mudari za a maganar ismul fi'il mudari ba zai yi kace mu yi ka ba zai yi ba me ka gano karkashin halumma halumma ismu ne ne fi'ili ne ko ismul fi'il ne to ismul fi'il al-amr ba mu yi halumma ba ismul fi'il al-amr ne Sa- eh ban ji ba hazani a ba hazani ne hati fi'ili ne ko ismul fi'il an yi sabani a kansa waɗansu su kyale shi akan haka kaga yanzu sun zulfe kenan waɗansu kuma su sarrafa shi da cewa akan ce hati akan ce hatiya akan ce hatu ya magana waɗannan ba zan yace mu magana ta ba cikin wannan littafin ya tabbatar mu Allah al-musta'an eh kuma dai ni dai na tabbatar mun hayhatul aqiq kaga hayhatul ismu fi'il ne ismu fi'il al-amr ko ismu fi'il al-madi اسم فعل الماضي هو بمعنى بعد والأكيد فاعل به anan gurin da abinda ma yake so ya ce zancen da yake ginuwa a kan sunaye biyu yana da sufa nawa sufa hudu sufa ta farko an ya kuna an ya kuna mubtada'an wa khabaran kamar mai zaidul qa'imun sufa ta biyu an ya kuna ahaduhuma mubtada'an wa thani فاعل سد مسد الخبر صفة أكو أن يكون أحدهما مبتدأ والثاني نائبا عن فاعل سد مسد الخبر صفة هدو أن يكون أحدهما اسم فعل والثاني فاعل wannan sune siffa guda hudu wanda zance da yake ginawa akan kalmomi guda biyu yake da su duk zance mai ismi guda biyu to ɗaya daga cikin hudun nan ne kun gane ai wa amma tilafu min fi'lin wa ismin amma zance da yake ginuwa daga fi'ili da ismi fa fi'ili da ismi fa lahu suratani shi kuma yana da sura biyu ihdahuma an yakuna al-ismu fa'ilan lahu qama zaidun والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد ضرب زيد kun gane wato in dai suna ne da fi'ili kadai to tufa biyu gare shi ko dai zanto fi'il wa fa'il ko kuma zanto fi'il da me na'ibul fa'il zanto fi'il da na'ibul fa'il anan kuma ya kamata ku fahimci wani abu mai muhimmanci kwarai da gaske wato duk inda ka ji an ce suna da na'ibul fa'il shi na'ibul fa'il asalin sa shine ne na fawalan bihi mansubun ne ko jiba ne fa'ilu ashe babu yadda aka gina zance mai fi'ili da na'ibul fa'il sai in fi'ilin ya zanto ne muta'addi domin idan fi'ilin lazim ne sai kuma ka kawo wani suna sai kuma ka gina fi'ilin ya zanto wato menene a matsayin na'ibul fa'il an gane ku a ka gina fi'ilin a matsayin ka mabani na majhul sunan da ya wuri wurin ko cikin masu na'ibul fa'il zai zanto mutum ya yi mai kina a larabci ya kuskure a larabci yanzu misali fi'ilin يقرأ متأدي يكون لازم متأدي ده الوقت اللي كنت يقرأ المدرس دولة كتني الكتاب إذا أنتم فاعل أنتم بده يقرأ متأدي أما الوقت اللي كنت يجلس متأدي يكون لازم إيه lazim ne idan ka ce yadda nufin mudarris kaga ya riga ya wadatar baya bukatar ne mafagulan bi to kaga wannan shine idan ka tabe fayil din sa sai ka ce mai yuqra'u alkitab to amma nan gurin ba mafagulan bi mun so ya za ka gina wannan ka ce yudlasu mudarris an gane ko dole sai dai in ya tashi daga wannan sufar ya kwakwa- ya zanto cewa ba ba dai a wannan tsarin bane ba lazim bane ba kenan ina fata an fahimta sai in ka mai da shi ya zanto muta'addi to kuma shi jalasa lazimi ne idan kana son zama muta'addi sai dai ka ce mai ajalasa ajalasa mudarrisu at-taliba malamin ya zaunar da wa kaga malamin ba ke zauna da kansa ba ya zaunar lokacin ajalasa sai ya zanto yujlisu yana zaunar da shi amma da kace jalasa ka kuma ya zama lazim kenan ba muta'addi wato da abin da nake so in ce duk lokacin da aka samu na bin fa'il to ya kamata ku san cewa wannan fi'ilin dai lazan to ne ne muta'addi ne ba lazim ba dan kar mutum ya kawo wani fi'ili wanda yake lazim ne kuma ya zanto yana son ya gina shi ya zanto mabani da majhul dan sunan da ya biyo bayan sai ya zanto na'ibul fa'il wannan sai ya zama ko kuskure ke wa amma tilafu min al-jumlatayn fa lahu suratan zance da yake ginuwa daga jumloli guda biyu shi ma sura biyu gare shi ibidana ma ɗaya daga cikin jumlatu shart wal jaza ka jumla ce ɗaya ta shart ɗaya ta jaza ta sakamakon shart kamar in qama zaidun qumtu kaga in qama zaidun kaga wannan jumla ce ai qumtu ita wannan ce jumla ce domin takawwana min al-fi'l wa fa'il kaga zance ne wanda yake takawwana min jumlatayn idahuma jumlatu shart wa thaniya jazaa'u shart ko kace jawabu shart والثانية أبو النبي كما جملة القسم وجوابه jumloli guda biyu na rantsuwa da kuma amsar rantsuwa din ko jawabin rantsuwa nahu ahlifu billahi la zaidun qa'imun kaga ahlifu billahi ita ce ne jumlatul qasami la zaidun qa'imun ita ce ne jawabul qasami din kenan jawabul qasami dalilin da yasa kai rantsuwar kenan wa amma tilafuhu min fi'lin wa ismayn fa nahu kana zaidun qa'iman wato idan kana son zancen da ya ginu daga fi'ili daya sunaye biyu ka iya cewa kana zaidun qa'iman ka kana fi'lun madin naqis zaidun ismu kana marfu' qa'iman khabaru kana mansub wa amma atlafuhu min fi'lin wa thalathati asma' alimtu zaidan fadilan wato fi'ili da sunaye guda uku alimtu zaidan fadilan lokacin da kace alimtu ya zama fi'ili da ne da fa'i fa'in din nan ita ce suna na farko a cikin jumla zaidan wa amma atilafuhu min fi'lin wa arba'ati asma' in kana son kaga jumla da take nu daga fi'ili daya sunaye hudu fa nahu a'lamtu zaidan amran fadilan na sanarwa zaidu cewa amru mutum ne mai falala kaga a'lamtu hadha huwa al-ism al-awwal at-ta' زيدا الاسم الثاني عمرا الاسم الثالث فاضلا وتو الاسم الرابع ina fata an fahimta to a nan gurin shi fi'ili wanda yake muta'addi fi'ili wanda yake muta'addi tunda mun dawo muke fi'ilin ya kasu kashi nawa kashi biyu ko dai zanto lazim ko zanto muta'addi lazim ko muta'addi to shi fi'ili wanda yake muta'addi shi karan kansa gida uku ne متعد إلى مفعول إلى مفعول واحد متعد إلى مفعولين متعد إلى ثلاث ثلاث إلى ثلاثة مفاعيل هنا فتان فهمت فعلي متعدي كودي زنتو مفعول إلى مفعول واحد kamar qara'a zaidun kitaban kaga mafa'ulun wahid an gane ko ko idan to muta'addin ila mafa'ulain an gane ko a'ata zaidun waladan nuqudan a'ata zaidun waladan nuqudan ila mafa'ulain a'ata zaidun waladan nuqudan wato zaid ya bai wa yaro kudi lafazin a'ata ya ta'adda ila mafa'ulain ko idan to muta'addin ila salatu mafa'il to duk lokacin da ya zanto cewa jumlar fi'ilinta wato lazim ne kaga dole ya zanto mai fi'ili fi'ili ne mai ta fa'il cikin zance ya kare in jumlar ta zanto cewa fi'ilanta muta'addi ne ila maf'ulun wahid kaga kenan jumlar ta iya zantowa me wato fi'ili da me sunaye guda biyu sai ya zama fa'il sai ya zanto maf'ulun bihi mansub idan jumla tana ta'addi ila salasa mafa'il kaga zan to jumla din sai ya zanto fi'ilinta fi'ili guda ɗaya da sunaye guda nawa guda uku fa'ili ɗaya guda biyu kuma maf'ulai ne kenan idan ta ta'adda ila salasa mafa'il kaga ya zanto fa'ili daya sunaye guda uku duk kuma su kuma duk mafa'il din ne kenan ina fata mu fahimta fa hadhihi suwar ta'alif wannan sune sunaye wanda zance ke ginuwa akai wa qallu itlafihi min ismayn mafi karancin abin da zance ke ginuwa akai sune sunaye biyu aw min fi'lin wasmin ko fi'ili ɗaya da suna ɗaya kama zakar kamar yadda na riga na ambata maka wa ma sarrahtu bihi min anna zalika aqallu ma yata'allafu min kalam abin da na riga na faɗa maka cewa wannan shine mafi karancin abin da zance ke ginuwa akai kuwa huwa muradun nahwiyyin shine abin da malaman nahwu suke nufi wa ibaratu ba'dihim tuhimu Allah ya kona min sumayn wadansu din zancen su sai kamar zai bada fahimtar cewa kada zance ya ginu daga sunaye biyu aw min fi'lin wasmin ko kuma tuhimu kai Allah ya kona illa min sumayn zance baya ginuwa dole sai daga sunaye guda biyu ko daga fi'ili da ismi ba haka su kuma suke nufi ba suna nufin mafi karancin abin da zance ke ginawa a kai a shi kenan ba lalle bane zance ya kasance kawai kalma biyu zai gina kanta amma mafi karancin abin da ke ginawa shine mai kalma biyu to daga nan gurin kuma har zuwa kalma uku har zuwa kalma dubu ko kalmomin da mutum yake so ina fata mu fahimta to a takaice dai wannan shine abin da ya shafi wato darasin mu na yau na tashi da mura kwarai da gaske amma duk da haka kasancewar satin da ya wuce ba mu yi ba nan da ya kamata sai na zo mun yi bayani kuma alhamdulillah ko ba komai dai mun samu minti hamsin da biyar ko da bakwai akwai mai tambaya na amina jinka eh eh ban ji ba abas ya ce arba mafa'il sai bai ce mai fi'il wa me wa arba'ati asma to sunan na farko ai fa'ili ne guda uku ne mafulai lokacin da kace a alamtu amran zaidan fadilan to din na bashirin sunan na farko ba na'am eh al-aqiq wadi al-aqiq wani wadi ne mai suna al-aqiq din wadi ne shine wanda ya bi ta jikin madina wadi al-aqiq zulhulaifa shine miƙatin mutanen madina yana cikin wadi al-aqiq wadi ne da yake da girma sosai ya ce tazarar tafiya mai yawa ai haka al-aqiq wato wadi al-aqiq ya yi nisa ya ne saka na'am ban ji ba idan an ce me Allah ba na da abin da take sa a ina ka faɗa ga shafi da nawa aka ce zai don ka'ibin ba zance ba ne mu gani ni ban gaishe a nan wurin karatun farko na yau da aka ce mai karanta wajen mai ba kana nan muka fara ba ba ka nan muka fara ne garin darasin gaba ɗaya to ai laifin ka ne wanda suke dan kun fahimci lokacin da na yi magana ko ba ku fahimta ba me bambanci tsakanin in ce zaidun ka'imun da kuma in rubuta zaidun ka'imun zaidun ka'imun ya zama zance amma idan rubuta zaidun ka'imun zance ne ka kowa ya gane laifin kai ne baka zo ba dan haka dan me zan maka darasi bayan kai ki zuwa da wuri eh islahi da yare da na malaman nahawu haka suka faɗa ba wani sun qur'ani ne ce suke haka ba so suke tace maka zance yadda za ka gane na'am in an zo da irabi banda ita za a ambace ta a ce la mahallal hamdul irab shine irabin ta ku gane lokacin da duk aka ce la mahallal hamdul irab za ka kal- kalma ce mabaniya tun da kalmomin sun suka ji nawa kashi biyu wasu zama ma'uraba ko wasu zanto me shi ke duk lokacin da ka an ce kalma la mahallal hamdul irab yani gairu ma'uraba za a iya cewa tana jumla kalma kaza la mahalla min wahiyya fa'il tare da haka sai dai rufa'a ba za ta karɓi rufa'a ko ta karɓi nasaba ko ta karɓi jarra ba ba za ta karɓi waɗannan ababen ba da haka sai dan ita mabaniya ce a hali ɗaya take a koyaushe da haka sai ce la mahalla la min al-i'rab mm alaikum salam wannan ai mun yi magana tun a lokacin cewa ya kawo wani abin da su malaman hawa sai da shi ba dan haka hujja nan sai zanto su ne maganar wa malaman hawa magana shi ba tun da shi malamin usul ne tun lokacin har shi littafin da muke karanta na sharhi ya masa raddi akai cewa ga abin da ya kamata ya ci na'am tamin anan gudu me ya tambayar shi والحمد شهد لا يرى مشتاره يجنيه إلا من نقيء الحنظلي جل لحامله مبل لحامله ويحسبه الذي لم يؤته خفيف المحمل بيك المتعنى أبا زي يحقق بس إذا لم تكن سوري عيوان أن كلمة على رأسي wannan da sai da ta karbuto ta a kuskure qala al-mutanabbi lawla al-mashaqqatu sada an-nasu kulluhum al-judu yuftiru wal iqdamu qattalu قال الأصفهاني ما لزم أحد الدعة إلا ذل وحب الهوينة يكسب الذل وحب الكفاية مفتاح الأجزة أبو تمام بقى رمتا شد على الظلام أبو تمام بقى أبو تمام بقى يتي والحمد شهد لا يرى مشتاره يجنيه إلا من نقي الحمدني ita godiya shahadun kamar zuma ne shahad zuma kenan lokacin da take cikin khaliya dinta wato kafin aje a shata la yura mushtaruhu yajnihi zuma lokacin da take cikin goranta ko kuma wannan abin da gidan zuma mai ake kiran sa ne eh lokacin da take cikin amiya dinta la yura mushtaruhu yajnihi mai mai sayar da ita ba zai iya zuwa ya tsunko ta ba illa min naqi ilhamdani a daidai lokacin da yake tsinkarta akwai dadi ne ko akwai wahala ko akwai wahala wajen shanta sai bayan an kawo ta gida sannan take zama da daɗi shi ke cewa to ita godiya kamar haka take kamar zuma ce duk wanda kaga an godewa to kamar wanda ya kawo zuma ne sai da ya sha wahala sannan ya samu daɗi to haka duk wanda aka godewa sai da ya sha wahala sannan aka yi masa mai godiya abin da yake nufi kenan naqi alhamdulillah lafazin naqi yana nufin abin sha sharab shine naqi duk lokacin da aka ce naqi ma'anarsa a larabci shine mai sharab abin sha to alhamdulillah kuma shine wani abu mai matukar daci guna an san dai guna a ba ta mai daci ba ma ta kayuwa saboda dacin ta yi to shine ke cewa ita godiya kamar zuma ce la yura mushtaruhu yajnihi wanda yake sayar da ita lokacin da yake tsinko ta ba a iya kwatanta shi da komai illa min naqil hanzali sai da mai shan abin sha na guna shine illa min naqil hanzali gullun lihamilihi ويحسب الذي ويحسبه الذي لم يؤته كما غل لفظ غل شيء مدوري نويا شيء غل wato godiya kamar wani dauri ne na wuya wai hasabu alladhi lam yu'tahu wanda ba a bashi sifa ta godiya ba to sai rinka tsammanin abu ne mai saukin daukar khafiful mahmali wannan kalmar ta kasa nan gurin ni dai ban yadda cewa haka take ba sai dai ka sake duba inda ka kobota لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفطر والإقدام قتال لولا المشقة إن بعدم وهلا با ساد الناس كلهم da kowa ya zama shugaba in ba dan wahalar da ke cikin shugabanci ba da kowa ma ya zama shugaba sai ce aljudu yuftiru kaga kyauta tana sa ka zauna baka da kokobo dan yau ka ba wancan gobe ka ba wancan ba za ka samu wadata ba wal iqdamu qattalu kaga wucewa gaba dai gaba dai a wajen yaki abu ne da ke jawo mutum ya mutu da wuri to amma duk da haka shugabanni sun gwamnati su yi kyautar duk da haka shugabanni sun gwamnati su wuce sahun gaba to wannan shi ke sa mutum ba kowa ke zama shugaba ba akwai masu da'awar shugabanci da yawa amma ba kowa ya cancanta ya zama dan wanda ya cancanta ya zama shugaba shine mai yawan bayarwa wanda ya cancanta ya zama shugaba shine mai tara'ara da zakka amma matsoraci babu yadda za a iya zama shugaba wanda yake son hutu babu yadda za a iya zama shugaba shine abin da yake nufi mutanabbi yana da maganganu irin wannan وقال الأصفهاني ما لزم أحد الدعة لفظا الدعة شنو هوتو الدعة الدعة هوتو كده ما لزم أحد الدعة إلا ذلة با wanda zai lazanci hutu kullum so ke huta fa sai ya zama kaskantacce kullum barci barcin safa daban barcin yamma daban ka boce inuwa ka boce inuwa dole ka zama kaskantacce dan dole mutum zai bara dole mutum zai mola amma wanda yake son ya motsa jikinsa to babu da zai kaskanta وحب الهوينة يكسب الذل dukkan mutumin da yake yanga kuwa to yanga tana gadarwa da mutum karkanci shi ma wa hubbul kifaya miftahul ajza mutumin da yake cewa ni kaza ma ya ishe ni yace to wannan shine mabudi na ragwayen mutane kaza ma ya isa ya kamata mutum ya wuce ya zanto yana da dogon buri ko ba gaba kaza ma ya isa wannan ragwanci kenan sai kuma suna wa hausa alaikum salam insha Allah an samu rabuwar lokaci za a rika yi alaikum salam rahmatullah ana magana ne kan ayyukan fara shin ko da yaushe shi aiki yakan fara ta ki
hmm na yin fara ta ta magana ba ko da yaushe shi a baya ka'ida shi a cikin cikin tarkibi ai mafi ulan bihi mansub ne duk inda kaga naibul fa'il ai asalin sa mafi ulan bihi mansub ne da aka tafi fa'ili ne sai aka kawo shi wajen fi tartib sai aka kawo shi a wajen لأن الفاعل محذوف نعم cikin darasin da ya tafi a nan inda aka ce wa- eh, wa zahaba al-asr wa min sarrat jabin wa tuwun alama la yaqil wa huwa al-hadath nan jannan wa kuma kana Ak- magana akan me- me ake magana kana magana kan ma'an zariya
mhm ma al-manzariya sai sai mai da ya zarke wa kan istarafa
eh alhadas shine abu mai faruwa alama la yakil abinda ba mai hankali ba abinda yake nufi ya ce maka ma almazdariya a ra'ayin waɗansu kenan idan amma muka ce a'a daidai take da allazi daidai take da ismul mawsul kenan ma'anan ta ma'anan allazi sai zanto ma daidai da mai allazi wato kenan a nan gurin sai ya zanto suna ne na wani abu ba mai hankali ba idan mun ɗauki ma da ma'anar allazi to wannan allazi din ba allazi al'aqil ba a allazi wanda yake la yaqil suna ne na abin da yake ba mai hankali ba huwa al-hadath shi ne wani abu mai faruwa al-hadath shine kamar fi'li abin da ya faru ko abin da ya faru na'am mm. wannan hujjar waɗancan kenan cewa abin da yake nuna cewa ma ba ta zuwa da ma'anan da wannan sai dai su zanto mazariya kenan hujjar su kenan tunda ai maganganu ne na malamai akan matsalar ba za a cewa ba a jaba ne ma kuntuhu ya zanto kana nufin allazi kuntuhu ina ba ta fahimta sai dai a jaba ne alkiyaman lazi kuntuhu ya zanto ma din ta zama mazariya kenan inda take wuri ne na masdar dan alqiyam masdar ne ajabani ma qumtuhu ay ajabani alqiyam alladhi qumtu lokacin da muke abin mun yi magana sosai har ne ta rubuta akan Allah ba haka kuke ba har akan Allah sai da na rubuta wani tafi ne talatin da bakwai to ni littafin na da naku daban ne kenan na wuce hamsin da kaza sai in duba in ga wani abu daban ni na talatin da biyar a ranar talatin da biyar a talatin da biyar ma ba wannan bane ba nan ta gangane na ku daban da nawa ne يسر المرء ما ذهب الليالي كان ذهابهن له ذهابا وقد اختلف فيها فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية وذهب الأخفش وابن السراج إلى أن حسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يأكل ita ma din tana auka kan abin da ba mai hankali ba man tana auka kan abu mai hankali amma ma abin da ba mai hankali ba huwa alhadathu wal ma'ana waddul ladhi anittumuhu wal ana ay al anata alladhi anittumuhu wa yasru al mar'a الذي ذهبه الليالي أي الذهاب الذي ذهبه الليالي ويرد هو يرد على هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته ba a jibi laraba suna cewa ma qumtuhu wa ma qa'atuhu ya zanto a ajaban allazi qumtuhu kenan walau saha ma zukira la jaz zalika li anna al asla al a'id ya'udu mazkuran la mahdufan ma'ana dai ra'ayin mutan farko ya fi karfi akan ma cewa almasdariya ce wa hiya allati tusbaku ma ma ba da habi masdar an rubuta mana akan allo na nuna mana ba ra'ayin waɗanda suke cewa wato ita daidai take da allazi ba sai da ce ma masdariya ce ba ma ce mausuliya ba ce na'am ta'arifin me eh yana nufin waɗannan ba harufa ba ne ba eh wato kenan ya nuna akwai sabani akan matsalar waɗansu sun ce harafi ne waɗansu sun ce ba harafi ba ne ai don mun karanta shi a baya wannan don mun yi bayan duk mun yi bayan wannan a baya ba na'am ina ga bai kamata ba mutum bai zo karatu ba yana son kuma kai masa shi kadai tsakani da Allah ko kuma ya zo a makare lokacin da ya zo an riga an gama abu kuma mutum kai masa shi kadai don haka shi ma bai adalci ba Mahmud Muhammad Shakir ba abin da ya tsana a duniya illa ya yi kalma a ce ya maimaita ta wannan ta sa yi waɗansu rubuce-rubuce shekaru arba'in da suka wuce almajiransa suka yi suka yi datan an yada su a wasu jaridu suka yi suka yi da shi akan a sake maimaita su ya ki sai da aka yi kamar mai sannan ya yadda to amma ina so in ce wannan ra'ayi ne cikin ra'ayoyin waɗansu malamai ko dai can cikin kodama ko waɗanda suke koda mu'asirun cewa ba abin da yake ba su wahala a duniya maimaita maganar sun yi ta musamman in lokacin da ka yi ta ka yi ta da yawa ka kuma zo ka sake maimaita ta kila yi ita ce ta zo afuwan ba tare da an nema ba ba ta da wahala ka san magana takan zo a sawiyatan yani bidun qasdin mink amma an tujarra ilaiha jarran an tujarra ila al-kalami jarran fa hadha sa'ab jiddan ka riga kai magana sara daga baya a nemi sai ka sake maimaita shi yana da wahala ba abin da yafi shi wahala na'am ina jinka eh in tana zuwa da mai ya mana gashi ya kawo ta in kama zai in ja a kun fasa kumbe na bayin ka ɗauka ba ta shiga dole sai cikin filin mudari ba lalle ba sai cikin filin mudari tana shiga filin mudari tana shiga filin mudari
alaikum salam wa rahmatullah ina ga mu hmm azamtu alaika na riga na kulla niyyata a kanka ko na tilasta maka lalle sai ka aikata kaza wato anan wani ya kawo ta ne labawa da suke zuwa da ma'ana